الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم وما سبق ناصر الكرياتين والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سورة الدخان مكية آية خمس وستون آية ست وخمسون آية بسم الله الرحمن الرحيم هي من والكتاب المبين ومن سورة ana kiran shi suratul duhan wai sura mai hayaki a duhan da larabci ana kira hayaki an kira wannan sura saboda Allah ce wata kiyama ta ci sama bi duhan mubin wannan ayar guda daya sanadiyar ta aka kira wannan sura suratul duhan sura mai hayaki idan mun je wurin alƙwarin zai mana bayanin hayakin da abin da ya sa hayakin ya faru wannan sura an sauke ta a makka tun kafin ya yi hijira zuwa madina sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin surorin da aka sauke a makka shi yasa a cikinta wa'azozi ne masu zafi surorin da aka sauke makka suna zuwa da zafi suna magana ne akan kafirai saɓanin surorin da aka sauke a madina mafi yawa na madina za ka ji yayi wa lamina amanu yayi wa lamina amanu da surorin madina ake lokacin musulunci ya riga ya yi ƙarfi imani ya riga ya yi ƙarfi amma lokacin da ake makka ana cikin tsanani fama da kafirai shi yasa duk ayi surorin makka suna zuwa ne da wa'azi masu tsanani da wannan dukkan yana da cikin surorin da aka sauke masa a makka sallallahu alaihi wasallam yana farawa da haka bismillahir rahmanir rahim amin wal kitabul mubin amin Allahu a'lam bi muradihi zalik muna bayani kullum wannan harfi ne wanda mazala su sama ya koya wa komandodin yakin sa a ranar da aka yi yakin uhudu kamar da nan gaba karatun zai muna bayani yakin uhudu din za mu yi bayanin temin da suka yi amfani da shi a wurin yakin uhudu temin allah kaɗai sani amma idan za mu zurfafa bayani a ciki za mu samu temin din nan jibrilu ne da muhammadu sallallahu alaihi wasallam suna aka dunkule a cikin duka haruffan gaba ɗaya suna da ma'ana ma'ana yana ɗaukar Allah da mazan Allah ko Allah da mazan Allah da Jibrilu ko Jibrilu da mazan Allah amma dukkan su suna da ma'ana wal kitabul mubin ya rasulullahi wannan littafi da muka sauke maka littafi ne mai girma kuma al-mubin mai bayani akan komai da komai ina cikin alkur'ani ma farna sun kitabin min shay'in ba mu bar komai ba inda Allah mun kawo shi a cikin alkur'ani duk abin da Allah yake so ya kawo shi kuma ya kawo sunan shi shari'a musulunci kamar da muke bayani kullum abubuwa ne guda ashirin da biyar su ake kira shari'a musulunci kuma dukkan su Allah ya kawo sunan su a cikin alkur'ani shi yasa ke ce wannan littafi al-mubinun mai bayani ne akan komai da komai shi ne ake kira wai kundin Allah idan aka ji alkiyama duka annabawa kowa zai zo da littattafan shi wannan an bashi littafi zai zo da shi wannan an bashi littafi zai zo da shi wannan littafansa na da yawa zai zo da su amma dukkan za a littattafan gaba daya da alkur'ani za a hukunci saboda dukkan littattafan suna cikin alkur'ani su a tauran su injiran su zabuwan su su ibrahiman duk suna cikin alkur'ani shi yasa idan aka zo alkiyama to alƙur'ani kaɗai za a yi hukunci da shi Allah ya bayyana da komai a cikin alƙur'ani na'am إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ Ubangiji ya ce mu muka sauke shi Allah shi kaɗai ke kiran kanshi mu saboda isa in ya ce mu a jalalansa shi in an fito a cikin alamu cikin kaunu to da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk abin da Allah zai yi da manzon Allah yake yi shi yasa ce inna nahnu mu muka sauke wannan alqur'ani fi da lata mubaraka a cikin dare mai albarka muka sauke wannan alqur'ani to anan malamai sun yi bayanoni da yawa a cikin dare mai albarka daren lailatul qadari shine daren da ake hasashe an ɗauko alƙur'ani daga baitul daga baitul izri an kawo shi sama na ɗaya ko ko an ɗauko shi daga can fada an kawo shi baitul izri a nan cikin sama na ɗaya daren lailatul qadari domin an fara sauke alƙur'ani ne a cikin watan ramadana shi yasa malamai suka tafi cewa cikin daren lailatul qadari aka sauke shi shine fi lailatul mubaraka wasu malamai sun ce a'a kwana goma sha biyar a cikin sha'aban a rannan ne aka ɗauko shi aka sauke shi a baitul izzi daga nan baitul izzi ne ake sauke ma annabi a makka saboda haka a cikin wannan kwana goma sha biyar na sha'aban shi ne ake kira lailatul mubarak to ala ayi halin dai ɗayan biyu ne malamai mafi yawa dai sun ɗauka lailatul qadar ne domin lailatul qadar ne khairun min alfi shahri sai ana gani ai sanadiyar saukar alqur'ani a cikin sa da wasu abubuwa da suka faru a cikinsa ya fi dare dubu shekara tamanin da uku kenan idan ka lissafa dare dare guda dubu zai baka shekara tamanin da uku to wannan dare guda ya fi waɗannan dararrakin gaba ɗaya saboda saukar alƙur'ani a cikinsa su kuma wancan masu sha biyar ga watan sha'aban su ma suna tafiya akan gaskiya sha biyar ga watan sha'aban yana yiwa a ranar ne aka sauke shi a ranar ma akwai wani sallah da ake so musulmi ya yi ranar sha biyar ga watan sha'aban sallah ne mai raka'a ɗari sallama hamsin raka'a ɗari ake yi sallama hamsin amma ana so kowane musulmi a rayuwarsa na duniya a ce ya samu ya yi sallah ko da su ɗaya ne a rayuwarsa kamar da aka yi bayani a kan sallar tasbihi a suna cewa ka samu kai ko su ɗaya shi ma wannan sallah ana so ka yi shi ko da su ɗaya annabi ya kwadaitar da yawa alharan da ake samu a cikin wannan sallah shi ma wannan ranar kaɗai ake yin sa sha biyar ga watan sha'ban to wancan mai latul kadari yana da girma wannan sha biyar ga watan sha'ban yana da girma amma duk duniya gaba ɗaya babu wani rana da ya kai ranar da aka aiki manzon Allah lailatul kadari bai kai ranar da aka aiki manzon Allah ba sha biyar ga sha'ban bai kai ranar da aka aiki manzon Allah ba a duniya ba a yi wani rana ba shi kaɗai ne ranar da babu kamar shi domin wannan ne rahamar da ba ɗaya ta sauko wa ma'asa naka illa rahmatar da alamin rannan ne aka yi iftahin kulli shay'in aka buɗe komai da komai ranar da za a yi kai shi an buɗe dukkan ƙofofin aljanna an rufe dukkan ƙofofin wuta duk wanda ke cikin wuta ma ko azaba ba ya musu ranar nan saboda rahamar ne zai sauka wannan rana shi ya fi kowane rana wannan rana na lailatul qadr ko na sha biyar ga shaban ubangi ya ce inna zama fi lailatul mubarak mun saukar da wannan alqur'ani ne a cikin dare mai albarka inna kunna munzirin kuma mun kasance mu ne masu gargadi a cikin alqur'ani alqur'ani bashiran ne wannan siran yana gargadi da masu sako da masu rashin bauta wa bashiran kuma yana bushara ga masu tsoron Allah masu yawan bautar Allah
فيها يفرح كل أمر حكيم
ya yi farko kullu abin hakim a cikin wannan dare muke rarrabe kowane hukuncin da Allah komai cikin daren na ake yi a cikin daren da rasul kalari Allah ke hukunci kowane iri sannan malamai sun ce ana sauke wasu abubuwa na bala'i a cikin ranar laraba na ƙarshen watan safar amma shi na lalatul kadari shi duk kwajakin da za a yi a duniya gaba daya da abun da za a yi a lahira gaba daya a cikin wannan dare ake dan da aka sauke alqur'ani nan ne Allah zai ce za mu yi ma duniya abu kaza za a ba wani abu kaza za a ba wani abu kaza duk abun da za a yi gaba daya na shekara a cikin dare za a yi shi a rubuta shi shi kenan abun zai rika tafiya ne kawai duk lokacin abun abun zai bayyana da kanshi ne ba wai lokacin abu ne Allah ke halittar shi ba Allah ya riga ya gama komai na halitta duk abu da Allah yake so ya riga ya shi yanzu nan duniya na tafiya ne kamar an sa kasai duk lokacin da abu ya yi sai abu ya bayyana da kanshi amma kada ka ɗauka lokacin da abu ya koyi na lokacin aka yi shi a an yi abin kafin abin ya faru ya ce fi haifa ku kullu abul maki a cikin muke ban rama da dukkan hikimomi da hukunce-hukunce da arzuka da rayuwa gaba daya da waɗanda za su mutu a shekarar nan da waɗanda za su zo duniya da abun da zai faru gaba daya iska guda nawa za a shigo duniya a shaɗa ruwa digo nawa za a zubo gaba da cikin dare nan za a yi bauta shi gaba daya
أمرا من عند الله إنا كنا أمر مسلمين من عندنا إنا كنا مرسلين wannan ce amuran min indina al'amari ne daga gare mu umarni ne daga gare mu horo ne daga gare mu wannan aiki mu muke yi kuma mu muke sa a yi daga umarni mu ne saboda kenan jaffar kalam alkalami ya bushe duk abun da ka gani a cikin rayuwanka to wannan umarni ne na Allah mala'iku la ya suna ma ma amara su ba su sakon Allah kuma su ba su tafiya sai inda aka dora su duk abun da mala'ika zai yi umarni ne da Allah ce yi duk abun da wani ba annabi zai yi umarni ne da Allah ce yi shi yasa ce amrun min indina al'amarin daga gare mu ne muke da kanmu da Allah inna kunna mursilin ubangiji ko mu ne masu aiko manzanni duk wani manzo da ka gani an aiko shi a duniya Allah ne ya aiko shi sannan manzannin nan ubangiji yana aiko su ne don kafa hujja kana je lahira ka ce ubangiji aini ban taɓa jin ayi wa'azi ba ni ba wanda ya gaya min cewa ka ce a ni tsoro ka to an riga an aika wani ƙarfa a safi kulli ummatu rasulun na abudu wasu ne mutsago kowane al'umma mun aika mata manzo kuma kowane al'umma mun aika annabi da harshenta wa ma arsalna min rasulin ila min fari kauni in za mu aiko shi sai mu aiko shi da irin yarensa yanzu nan da za a ce akwai annabawa har yanzu za a yi ba annabi a nan ƙasa barhu ba bushe za a aiko yanzu yana ta wa'azi da musanci tare ko da wuya a yi imani da shi da wuya sai da mabiya wa alaka yaushe ba bushe su nawa ne wuya nawa ne su yaushe aka harbe shi yanzu zama annabi ga manya-manyan kabilu na duniya gaba daya ba su zama annabi ba sai ta wannan karamin kabila to kaga sai a kafin daga baki daya shi yasa Allah ce to kowane harshe mun aiko mai wa'azi da wannan harshe kada ka je lahira ka ce ai kai ba ka jin wancan yare shi yasa baka ji abin da ake faɗi ba sannan da su annabawan da suka wuce da sauran masu wa'azin da ke tafiya a kan tafarkin manzon Allah domin shi karan kansa wa'azi kashi-kashi ne wani zai zauna kan kujerar wa'azi ya tafi a kan ra'ayinsa wani zai zauna kan kujerar wa'azi ya tafi a kan ra'ayin wasu wanda suke so ya musu aiki wani ko zai zauna kan kujerar wa'azi ya tafi a cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da annabawan da masu tafiya bisa kalamin manzon Allah inna kunna mursalin mu muka aiko su gaba ɗaya su kuma tun mu muka aiko su fala nas'alan allazina ursila ilayhim wa nas'alan al-mursalin la naqtala ala bi'in wa ma kunna za'idin wal wazn yawma idhil haqqun ubangiji ya ce za mu tambayi annabawan da muka aiko an talatu risala kun isa da manzanci ubangiji mun isa kuma za mu tambayi wa'annan da muka aiko ma an aiko muku annabawa sun zo ubangiji sun zo a yake cewa وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا كان هؤلاء شهيدا يا رسول الله يا يا كينا رانا نظام زودا الأمة كيما أنبا وشيدا سالم زودا كي كيما أنبا كيما أنبا وشيدا كيكم زودا كي كيما الأمة شهيدا يا رسول الله to wa'ancan annabawan da wa'annan malaman da za su yi wa'azi a kan tafarkin annabi illa kuna musulmin wanda ya ce duka mu muka aiko su domin annabawa su wuce sai an samu magada wata kullum ku ummata da kuna ila khairi za a samu wasu daga cikin ku wanda za su gaji wannan aiki su rinka kira zuwa ga aiki alkhairi su rinka hana mutane daga mummunan aiki
وهو جميع ربك إنه سميع عليم rahmatan ya rabbik inna rusul amin shin kan aiko muku annabawa ko aiko masu wa'azi rahmatan ya rabbik tausayi ne daga ubangiji idan ba aiko ba ba abin da za a yi akwai abin da za a yi masa ne ba abin da za a yi amma saboda tausayi sai Allah ya aiko masu wa'azin domin aka aiko masu wa'azin za a samu wa'anda za su yi imani bayan za a samu wa'anda za su kafirce shi yasa ce muna aikowa da don muna tausayin ku ubangiji ya fi kowa tausayi na ga wani malami kuma babban malami ne a kano na gan shi a cikin intanet yana cewa Allah bai da tausayi har yake cewa Allah na iya kashe jariri ko ɗan ƙarami ne amma kuma ba shi malamin ya tafi ne a iya fahimtansa wai gane shi ilimi yawa gare shi sha'ani na ilimi na addini abu ne mai faɗi wanda in banda Allah ba wanda zai iyakance abu nashi fahimta kenan kuma nashi tunanin kenan amma Allah ya fi kowa tausayi babu wanda ke su tausayi wata rana wannan rasu salama zai ja yake hanki ya gamu da wata mata cikin tawaga shi ma yana cikin tawaga matar tana da goyo sai ta zo ta ce ya rasu wallahi shin kana gani yanzu ina iya ɗaukan goyon ka na je ba cikin wuta sai a nan ce yana da wuya ki jefa shi cikin wuta sai ta ce ai ko iya daukar shi in jefa cikin wuta to ka ce Allah na da tausayi to ina da tausayi shi ne zai sa sa mutane cikin wuta Allah ce ai ba wanda yake sa cikin wuta sai a jababir wanda suka yi mai taurin kai suka ki imani amma in don tausayi Allah ya fi kowa tausayi shi yasa yake cewa irhamu man fa'abdi yarhamukum man fis samai ku yi jin kai wa'anda ke bisa ƙasa mala'ikun da ke cikin sammai su ma Allah zai sa su yi jinkanku yana ce a rahimuna ya haƙuƙumin rahamanu masu tausayi su ma Allah yana tausayin su to tausayi siffa ne na Allah shi ya sa ce rahmatan min indina wannan aiko muku manzanni don mu kafa muku hujja rahama ne daga gare mu saboda mun tausaya muku kuma shi ya halittan ba kuma shi yake tausayin halittan kwalban mamaki shi ya yi wutan ko shi zai sa ba sa shi wuta sanan shi wutan da aljannan ya riga ya gama hukuncin tun lokacin da ya halitta ibada bai kara maka komai lahira duk ibadan da ake yi inda kake nan nan kake in wuta kake wutan za ka shiga in aljanna za ka je aljanna za ka shiga duk ibadan da za ka yi ba zai canza ka ba ko ya ƙara ma wani abu ba za ya ba don an riga an gama komai kafin a halitta sai dai shi ibada alama ne na hanyar da kake idan mutum wata na na san sai na tare da sai da ne sai na rikici ya su mamai shin kan Allah ya riga ya gama komai ya ce ya riga ya gama komai sai na je ce dakon alam alƙalami ya bushe ya ce alƙalami ya bushe ya ce ina a na tafiyu don haka ne ba sai mu dogara ba kowa je ya kwance shi kawai tuna duk inda aka ce ka shiga nan za ka shiga sai annabi ce ba kullum mu yassirin alama ku rika alai kowa an dora shi ne akan hanyar da aka yi shi wa'annan sallah azumi zakka hajji da sauransu alama ne kamar tuta ne alama ne cewa wannan dan aljanna ne wannan rashin yesu kuma alama ne na wancan dan wuta ne amma an riga an shirya shi dan wuta ne baya da zai an riga an shirya kaɗan addana ne ba da zaka yi an sanar cewa ɗayanku zai yi aiki irin aiki ɗan aljanna sai ya zo ƙofar aljanna zai ɗaga ƙafa ɗaya ya shiga aljanna sai ya zama to ya riga ya littafi ya riga tun lokacin da aka halice shi an ce ɗan wuta ne annabi ya ce rannan zai yi aiki ɗan wuta ya mutu kuma shiga wuta saboda zama an riga an rubuta shi ɗan wuta ne duk wannan ibadun da yake yi yana tafiya ne na ce muku ibadan bai kara ka da komi kana tafiya ne akan inda aka dora ka da ibadan na canzawa da ibadan ya canza shi ya mace shi a canza amma ibadan bai iya canza shi saboda ibadan na tafiya ne bisa alama to ya riga zama dan wuta ne tun a san to gashi ya aiki irin na yan aljanna ya zo yana kallon aljanna da koma aljanna zai daga kafa shiga sai ya aiki irin na yan wuta sai kuma ya koma wuta dama na ka yi shi alaƙula ce za ka sami wani zai aiki irin na ƴan wuta yana yin irin ɗabi'a ƴan wuta ya yi aiki irin na kafirai sai ya zo sora tsada kafa ɗaya tak ya shiga cikin wuta to an rubuta shi ɗan aljanna ne sai ya aiki irin na ƴan aljanna sai ya mutu sai a gafarta mishi sai shiga aljanna an je wani yaki wani bawan Allah ya zo yana fita shi kafirai yana fita shi kafirai sai abun ya ba sahabai mamaki kai amma wani jarumi ne kada mutuwar ta ya ɓaci ta ga yake yake ta kashe kafirai sai aka za ga manzo Allah da maza su ce amma kuma dan wuta ne ai sabat alaihi kitab littafi ya riga riga ya kansa cewa dan wuta ne sai ka bai da mamaki wannan yaki dai na musulunci ne sannan in an kashe ka wurin yaki ka yi shahada sannan in ka kashe kuma ka yi shahada to ga wannan cikin yaki musulunci kuma dan wuta ne abu sai na wasu mamaki to sai ana cikin yaƙi sai aka tsare shi takobi takobin bai kama shi ba sai takobi ya yanke shi kaɗan sai abu ya mai zafi raɗaɗi ya mai yawa sai ya zo ya samu gini itace sai ya kwanta yana jin raɗaɗi yana jin zafi sai wani ya same shi wane ya aka yi ka zo ka kwanta nan ga ta jarumi muna taya gonka sai ta gari ni ko wannan fada da kaga ina yi ina yi ne don kare yan uwana ba wai don na imani wani ina yi don kare yan uwana ka ji magana mazama daga ƙarshe wani sahabi ya ce ina zaɓe ina kallo shi da zaki ya kai na inda ya kai sai ɗauko takobi sai yanke kan shi a kashi ka ku sanar su suna ce duk mutumin da ya kashe kan shi ɗan wuta ne in ya shiga bai fita har abada ko mi imanin ka in ka kashe kanka to in ka shiga wuta ba ka fita har abada mutu ya tafi kenan to kaga wannan ya nuna alama cewa dama ɗan wuta ne akwai umar bin yasir ainihin yasir din mahaifin umara ai bai taɓa sallah ba kuma ka guda ya yi lokacin da aka aiko manzon su salama kalmar la ilaha illallah aka fara bashi ya samu shekaru kamar misali shekara goma ko zuwa sha biyu yana karantar da la ilaha illallah ba tare da sallah ba don lokacin ba a saukar da sallah ba balle azumi balle zakka da sauransu sai bayan shekarun nan goma sha biyu sannan ya yi isra'i sai aka ba shi sallah bayan su ya yi isra'i aka ba shi sallah bayan wata shida ya yi hijira dawo madina to akwai waɗanda su yi la'ilan amma su ba su yi ibada ba amma dama yan aljanna ne saboda littafi ya riga ya riga kuma har yanzu haka ake tafiya za ka ga mutum mai imani yana yawan ibada amma in an rubuta ɗan wuta ne sai ya zo wajen mutuwa lokacin da zai mutu a nan ne zai wasu kalmomi za ka ga bakin shi na motsi kai ba ka ji ni ban ji amma motsin da bakin nan ke yi kila yana fita musulunci ne abin da yake faɗi sai ya rida ba tare da ya faɗi ba sannan har yau idan za a karɓi ran mutum akan sa masa tsanani ne domin idan kana da ciwo a cikin jikinka idan ciwo ya kai guda ɗari ko ya fi ɗari ranar da za ka mutu kowane ciwo sai ya motsa duk ciwon da ke cikin jikin ka kowa sai ya motsa kowa sai ya kawo taimakon shi akan fitar rai din to a lokacin da ake cikin wannan yanayi mai tsanani na fitar rai sai a sama mutum kishin ruwa wanda yake da za a ba shi rahukan duniya gaba ɗaya in ya sha ba zai koshi ba to a lokacin nan shi yana neman agaji ne na ina zai samu ruwa to sai shekan ya zo da ruwa a cikin kofi idan shekan ya zo lokacin an yanke harshe ba ka iya magana an kata jijiyoji ba ka iya motsi amma ga shekar rike da ruwa a cikin kohi sai shekar ya ce maka kana son ruwa sai ka ce ina son ruwa kana son ruwa ina son ruwa to in yi sujuda sai ba ka ruwa ka ga shi kyakkyawan mutum ban iya sujuda a ni da ban iya motsi sai ce ni in yi sujuda da zuciyarka to idan aka yi rashin sa'a wancan littafi ya riga na 'yan wuta ga shi shi ne lada a matsalaci ko shi ne nima a matsalaci ko shi ne malami da ke jagorancin addini amma wancan littafin ya riga to lokacin nan sai ya yi sujuda da zuciya idan ya yi sujuda da zuciya a zara'ilu na sai sai shi ran sai mutu kafin ga shi ya rayu cikin musulmi ya tafi ɗabi'a musulmi ya yi aiki na musulmi amma wajen mutuwa ya mutu kafin nan ne ranar lokacin da aka fi jin tsoron kowane lokaci lokacin mutuwa alifta na cewa wala yi wuta baro bi kasar na amal inama yi wuta baro bin awaki ba a kula da yawan ibadanka ko yawan ayyukanka ƙarshen nan ake kula da shi menene sakamakon da ƙarshe zai bada sufaye manyan bayan allah na duniya suka zauna ne su yi kuka su yi kuka hawaye su ba menene ya ce ina tunanin ranar da na ƙarshe wani hali zan tafi da shi duka babu garanti allah bai da kantarwa Allah bai da dole wala man Allah ila qabul hasiri ba wanda zai amince min makarin Allah sai wanda bai da rabu dole zaka tafi bai mahaufi wa raja'i tsakanin tsoro da kwaɗai amma malamai surin jara cewa in ka zo wajen mutuwa to abin da ake so ka sa kwaɗai zuwa ga Allah fiye da tsoron shi ka kudurta cikin zuciyarka ai zai yi rahama ai zai gafarta min to irin haka na sa a samu sa'a domin ya ce ana inda zan ne abdi fa in zan ne bi khairin falahu wa in zan ne bi sharrin falahu ina nan inda bawa na ya zace ni idan ya zace ni da alkhairi zai masa alheri idan ya zace ni da sharri zai masa sharri an yi hisabi an sallami kowa wani bawan Allah aka ce a kai shi wuta ana tafiya da shi yana waiwai in an ƙara gaba ya waiwaya in an ƙara gaba ya waiwaya sai Allah ya ce mala'iku ku tambaye shi yana da magana ne sai mala'iku suka ce Allah ya ce kana da magana ne sai ce ina da magana sai Allah ya ce a maido shi sai aka maido shi menene maganar ka sai ce ubangiji ka bani mamaki ha shin ba kai ka bani mamaki wani na baka mamaki ya ce ubangiji ka bani mamaki mamaki ne na baka ya ce na ji ga wani shi ma ya ce ya ji ga wani wani ya ce ya ji ga wani wani ya ce ya ji ga wani annabinka ya ce duk yadda mutum ya zace ka haka zai tsoka to ni na zace na zo za ka yi min rahama kuma ga shi ka yi min azaba sai Allah ce annabi na ya yi gaskiya duk da ba ya ɗauke ni haka zai isko ni tuna ka zo ki ima rahama to je kana ima rahama ba na kuka shi a jiran na yi masa kaga ana inda zanna abdi fi kenan fa in zanna ni bi khairin falahu wa in zanna ni bi sharrin falahu anan ne hadisi ya tafi akan cewa khaflatani laysa shay'u fawqahuma min al-khair usulu zannu billah wa usulu zannu bi ibadillah khaflatani ليس شيء فوقهما من الشر سوء ظن بالله وسوء ظن بعباد الله أنفسنا سوى ɗabi'u biyu babu ɗabi'u masu alkhairi irin ɗabi'un nan kyakkyawan zato ga Allah da kyakkyawan zato ga bayan Allah ka yi ma bayan Allah kyakkyawan zato kada ka ɗauka wancan ɗan wuta ne wancan ma ɗan wuta ne ya za ka samu Allah bayan sa cikin wuta ai Allah bai wuta ne ya sa bayan sa ba ai ya ce wa kudu har nasu wani dara ku idan da ke dare an huwar wuta ne da kafirai da duwatsu su ma kafiran da sun yi imani da ba a sa su kan ba rashin imani sa aka sa su to kai kyakkyawan zato ga Allah kai kyakkyawan zato ga bayan Allah annabi ce wannan ɗabi'a babu ɗabi'a kyakkyawa irin sa sanan ɗabi'a biyu babu ɗabi'a mafi sheri irin sa su usanu billah wa su usanu bi ibadillah mummunan zato ga Allah da mummunan zato ga bayan Allah annabi ya ce babu wasu ɗabi'u da suka kai wannan zama shafi ka yi kyakkyawan zato ga Allah kada ka yi mummuna cewa ni ai Allah ba zai yaye ni ba ni ƙarshen da ma Allah kama da laifi ina ruwanka ka tuba kawai in ka tuba zai yaye a cikin min zambi kamar zamana annabi na cewa duk mutumin da ya tuba da zunubi to ya koma kamar ma baya da zunubi an yaye masa sannan ka yi kyakkyawan zato ga bayan Allah kada ka yi wa bayan Allah mummunan zato wani bai da kirki wani kaza ne wani kaza ne wani kaza ne kai ba shi ba zuciya kamar madubi ne alƙalbu kan ra'a zuciya kamar madubi ne yadda duk kake haka kake ganin kowa yake in kai na kwarai ne sai kana ganin kowa ma na kwarai ne in kai mummuna ne sai ka ɗauki kowa ma mummuna ne in kana da kirki sai ka ɗauki kowa yana da kirki in ba ka da kirki sai kai ta ganin laifin kowa daga kowa ma bai da kirki wannan yadda kake haka tafiya ta kake
رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين رب السماوات والأرض شين أبنجد سموي بطي لكسر بطي وما بينهما دنيا شيء رحمة من عندنا rahama daga gare mu ana iya tambaya shin wane ne sauka da rahama wane ne ke da tausayi wane ne mai tausayi ya ce rabu samawatu wa amri wa ma bai nahuma shi ne ubangiji da ke da samar bakwai da ƙasar bakwai wa ma bai nahuma da abin da ke cikin su akan wannan bayani da nike na kyakkyawan zato ga mutane sai nawa yana hanifa idan aka ce hanifa a lokacin shi ne shugaban ƙasar duniya gaba ɗaya domin shi ne jagora shi ne ke kan kujerar manzan Allah sai nawa yana halifa na manzan Allah sai yana da wata ɗabi'a irin ɗabi'an annabi dawuda alaihi salatu wa salam annabi dawuda shi yake irin wannan ɗabi'a to sai sai na umar ya gaje shi ɗabi'a dai mai wuya in kana babba mai mulki ana so ka zagaya cikin talakawanka ko da da daddare ne ka ji menene korafin da ake sai na umar ya fito yana zagaye da daddare misalin karfe ɗaya na dare to idan inda mutane kamar guda biyu suna hira sai ya zo gehe ya laɓe wani ake faɗi ne in ya ji ana magana a kan shi to sai ya ƙoƙarin gyara wannan ɗabi'a shi kuma ba wai yana yi ne tajafisan wai ko don bincike ko don neman asiri shi yana yi ne don ya gyara nashi hannu tun da shi ke mulki ta kai ba ji daɗin ra'ayi za a faɗi to sai ya zo yana zagaye sai ya zo gidan wani dattijo mutumin tsoho ne ƙwarai to sai ji ana waka da daddare kamar karfe ɗaya sai sai na umar yana tare da wasu mutane ko su biyu ne sai ya zo sai ya keta sai ya buɗe danni sai ya ga dattijon nan zaune yana shan giya yana rawa ana mai kiɗa kuma musulmi ne ana yi masa waka ga shi yana shan giya ga shi yana rawa sai na umar sai ya kusata yana kusata sai ya tuma ta katanga sai ya faɗa cikin gidan da ya faɗa cikin gidan sai ya zo ya tsaya gaban shi sai ce masa kai musulunta bin islam kamar da a cikin musulunci yake irin wannan ɗabi'a a wannan lokaci da da dare wajen ƙarfe biyu ka zo kana shan giya ana maka waka sai ce umaru umaru ka ba ni dama in magana sai ce magana da za ka yi ya san amirin mumini ne ko ya cire kan shi wurin babu ko biya a duk hukuncin da ya ga dama zai masa sai ce ina so ka ba ni dama in magana sai ta kana da fito irin wannan tsoho da kai magana ne za ka yi ya ce ni na fi son ka bari in yi magana sai ce ka yi magana sai ce umaru laifi guda fa na yi ma'alla kai fa yanzu guda uku kai ni ya ce uku kai ya ce ni yanzu gashi ka kama ni ina shan giya kai ko na ɗaya wala ta jabta su Allah ta kada ai bincike ya kan bincike ni na ɓoye ya ce na biyu wa atu buyuta min abwabiha Allah ya ce yanzu a shiga daki a biyo ta kowa bai saka kai da katanga na uku wala ta tabu ma ta fasazanu li ahliha kada ka shiga gida sai kai sallama kai min sallama uku ba kai yanzu sai na mu ne fashe da kuka sai ka mu kuka sai na bugun kanshi yana ce kullu na sai a alamu minka umaru kowa ya fi ka ilimin umaru kowa ya fi ka sani umaru kaga a mukamin shi na amirul mu'minina kaga sai ya dawo shi yana da na sani amma hukuncin da ya dauka kuma shi ne akan gaskiya amma saboda kyakkyawan zato ga bayi sai Allah ya koyi aibin mutane annabi yana cewa umarna an na kun bi zawahir wallahu ta wala fara'in ubangiji ya umarne ni ne in yi aiki da abun da na gani fili abun da ke koyi in bar masa wani ya zo na gaban shi gemu shi na ɗiga da giya tsakiya suna mutum da fasha giya sai ce Allah ya ce in aiki da abin da ke fili abin da ke koye kuma in bar ma Allah sai na umar din nan har yau yana amirul mu'minina a irin zagayen da yake da dare sai ya fito yana ran gaji sai ya biyo gidan wata tsohuwa da daddare kamar misali kace goma sha ɗaya tsohuwan nan yaran na kuka cikin ɗaki ashe yunwa ya hana su kwana sai tana cewa kuya kuri wannan gwamnatin da ba da daɗi gwamnatin umaru na cewa yau tsohuwa ba su kawo yau ba ne da kin gane gwamnatin da bai da daɗi bin lahi da gwamnatin tinubu ya da kowa zahi ya fi da kowa zahi da duniya na to gwamnatin umaru ake ce bai da daɗi da ta kawo yau mai za ta mani sai da ce ta ga wuta kirkin yana tafiya ta ce wannan gwamnatin na umaru gwamnatin da ba da daɗi ana fama da wahala ana fama da yunwa yana da sai fashe da kuka umaru sai mace da kuka ya ta kuka umaru na shiga uku umaru na shiga uku umaru mai zan gaya ma Allah umaru ya zan yi ya zan yi ya ta kuka sai zo gida da daddaren nan sai ya ɗebo abinci sai ya kawo ma tsohuwan ya ɗebo abinci ya kawo mata ba ta san kowa ne ne ba ita ce ta ga shi ta kawo abinci ta ce na gode Allah saka da alkhairi kafi umaru kafi umaru wallahi kafi amirul mu'minina ina gidanka yake da sahihin zo ne ma godiya sai ya mata kwatanci inda gidan shi yake da safe sai ta zo ta yi mai godiya sai ta iske ya zauna an kewaye shi tuna halifa ne da ta zo sai ta faɗi na gode jiya da daddare ka ce ni ka ce make ni Allah ya saka maka da alkhairi na gode ka bi umaru ke tsohuwa umaru na ta ce tura ne faɗi mun gode sai ta tashi ya zauna ɗabi'a ne na mace eh in ta faɗi magana ka- to in dai ta ga to na ne faɗi ya za a yi ta wuce kenan ta ce to na riga na faɗi shi kenan an dai gode sai ta juya sai ta wuce to kaga shi sai na umar wannan abin da tsohuwar ta yi sai ya sa yake kuka wai shi tausayin kanshi yake ji ka dibi lokacin irin adalcin da ya shimfiɗa sai na umar ya shimfiɗa adalci a zamaninsa sai na umar ya tashi daga madina ya tura gwamnan shi a kudus palestine kuma sai ya tashi yana ran gaji sai ya ce a gaya ma gwamnan nan nashi zai zo ran gaji a palestine kuma sai ya hau wani tsohon jaki da wani rigarsa da ke da faci-faci sai na umar kuma shi gwamnan nan na isra'ila da ya ji sai na umar na zuwa sai ya tattaro manya-manya mutane musulmi gaba ɗaya da suka yi imani a isra'ila ya ce shugaban ƙasa na zuwa mu je mu tarbe shi sai aka zo bakin gari a tarbi sai na umar ko da aka zo ga sahabbai bisa manyan dawakai ga shugaban ƙasa bisa jaki tsoho da yaga jami'a sai gwamnan ce subhanallahi subhanallahi bari mu canza maka abin hawa tun kafin mu shiga gari ya ce a'a da shi na zo da shi zan tafi aka shigo cikin gari aka sauke shi masauki da aka sauke shi masauki lokaci ya yi da zai fita da masallacin kudus cikin masallacin ya yi ziyara ya dibi wani wuri da ake gardama da musulmi to da zai fito sai aka ce masa amirul mu'minina a matsayin ka bai kamata ka wannan jaki ba kuma wannan riga na da ko ina fashi bai mu canza maka kaya sai ce ba komai sai aka yi ma doki sirri aka gyara doki sai da ya hau dokin ya zauna ya rike linzami sai ya ce a cikin zuciyarki sai na ji cewa ya umaru ne haka sai kai bukanun jakina e wai ya ji a zuciyar shi umaru ne haka a yau sai ga to in ya haka kamar ya alfahari ko ya yi girman kai sai ce a sauka da ya sauka sai ya sauka ya ta fami tsohon jakin shi sai ya hau jakin to da aka zo inda za a yi taro ana taro ne tsakanin musulmi da kirista lokacin sallah ya yi sai ya ce zai je sallah sai fasto ya ce ka yi sallah a cikin masallacin a cikin toci ka yi sallah a cikin toci ba sai ce a'a bari in fito je in sallah sai shi wannan fada sai ce ni na yi izini ka yi sallah a cikin toci mu yadda sai na umar ya ce a'a ba zan yi ba mu dan maka masa sai ce in na yi sallah a wurin baya na musulmi za su karɓe maka tocinka kuma bai maka adalci ba bari dai in ce waje in sallah sai ce to ba komi sai sai na umar ya fito wajen coci sai ya yi sallah to yanzu inda sai na umar ya yi sallah an gina masallaci a wuri ga kowan coci ga kowan masallaci kenan da ya yi sallah cikin coci ba an karɓi coci za a yi kenan sai ce ba zai maka haka ba don yi maka adalci to wannan shine amirul mu'minina wanda ke da ɗabi'a irin ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yi magana akan tausayi akwai wani wali da aka yi malkibin dina wani wali ne ya je makka ya yi tsawafi ya yi tsawafi sai ya zauna gangadi ya ɗauke shi sai jirgin baya a ƙaba ya fara gangadi sai ga mazala shi maliki sai mazala ce masa maliki ka je ka gama ba haraman majus Allah ya gode masa sai ya farka sai ta uzu billahi ya uzu billahi wannan ba annabi bane Allah ne zai gode ma ba majusai ba ma dutse ba musulmi ba sai ya sake yin tsawashi guda bakwai ya sake zama gangan ya ɗauke shi sai ya sake gani annabi annabi ce malikinin dina ka ce ka gaya ma ba harama ma duk Allah ya gode masa har so uku da ya gana uku sai ce to nan ne annabi ne kuma sako ne sai ya tashi sai ya shiri ya ci tafiya har ƙasar ba harama ma duk kuma ba haraman nan wani ka kafarin kafiri ne da ya suna a duniya kuma ga annabi ya ce a gaya masa Allah ya gode masa magidan dinar da ya shigo garin sai yana tambaya wai na ne gidan ba haraman majus ha kai musulmi mai irin wannan siffa muna ganin ka mutumin kirki kake yi neman gidan fasiki ya ce ni dai dulla ni ala ɗariƙin jari ko ɗora ni akan hanyar gidan ga hanyar nan sai ya hau hanya sai ya zo gidan ba haraman majus ko da ya zo ya iske bukoki ba irin na mu na mu alƙur'ani ne irin nasu bukokin can a ya iske bukokin gidan harama majus da ɗakuna irin nasu babu komai ciki sai karuwai sai goge duk wani goge duk wani mai goge da ya suna yana gidan duk wani giya da ake dafa ganin a gidan ake shan shi kuma na gidan ake sayan giya kaga gida ya girma kenan ya zama shi ne sarkin goge shi ne sarkin gori shi ne sarkin komi da komi amma ga wannan wali yana neman shi sai ce yana neman baramar wajo a ƙalar tsabi musulmi kai ba musulmi ba ne mai kyakkyawar ɗabi'a irin wannan me ka zai gidan da na na na wannan fasiki haka ke neman shi yace ni dai ina so in gashi sai aka je yana cikin mutane aka ce kai wani bako amma na Allah muslim wannan bako musulmi ne sai ba haramar ya taso sai zai sami markibin dina ya ce kai kake nema na ya ce ni nake neman ka lafiya sai ce kafin in gaya maka ka gaya min wani irin aiki ne kai ma Allah mai kyau sai ce Allah Allah ba sai ya yi na son jona aiki kai mai kyau sai ce ayyukan na da yawa kamar wani ya ce na ɗaya ina da ƴaƴa guda hudu mata to ƴaƴan na wasu yi kyau kwarai sai na ga da wani aure su gara aure a gina duk sai na aure maliki bin dinar ce a sha a sha subhanallah subhanallah ba wannan ake nema ba ka je tuna wani aiki kai ma Allah mai kyau sai ce to lalle akwai wani taimako da nake dukkanin ganin an yi giya ne nake sai gida na kowa ke zuwa sha kuma kyauta ake sha makibin da ya ce ba wannan nake so ba ka je tuna sai ce to ayyukan na da yawa ka ga duka ruwan da ke zama gidan da su biyan haya ta kuna kyauta na wasu malam ya ce ya kawo ayyuka ne wai da ba su da daɗi ko guda maliki na ce ba shi ba sai ya yi haka kuna ya ya zauna kaɗan sai ce oh akwai wani abu da ya faru shekarar jiya ban sani ba ko shi kake bincike ya ce ba ni labari ya ce da daddare ina kwanci kamar karfe biyu na dare na buɗe windo ina shan iska sai na ga wata tsohuwa ta zo kusa da windo na da hitila da ta zo sai ta kashe hitila sai ta koma jin kaɗan sai na ga ta sake zuwa da hitila ta zo kusa da windo na sai ta kashe hitila
an kasu alabamu